أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني أرى إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ci gaba da abin da ya faru a yakin badar tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma kafirai wato mutanen abu abu jahal shine Allah yake ce wa iz zayyana lahum shaytan na faɗa a kwanan baya nace duk inda ka ga ma'anin is to ma'anarsa uskur ne uskur ko uskuru wanda ake magana da shi kamar abin da dama ya sani ne wani abin da ya gudana a baya yanzu ake tuna masa to kaga anan ana tunawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya gudana a yakin badar shine Allah yake ce wa izayyana lahum ash-shaytan ma'ana wazkur ka ambata musu labari yayin da shi dan ya kawata musu amalahu ayyukansu ma'ana shajja'a iblisu ala liqa'il muslimin iblis ya tashji'i wato shine karfafa gwiwa shaytan iblis ya karfafa gwiwa wa abokan gaba wa kafirai cewa su dage fa buga su kara da musulmai lamma kaful khuruja yayin da da farko su kafirin sun ji tsoron fita ila a'da'im wajen faɗa da abokan gabansu. Bani Bakr, sunansu Banu Bakr, wa ƙala lahum la galiba da kuma yau minan nas, ya ce da su yau babu rinjaye fa a gare ku a kan mutanen da za ku buga da su, wa inni jarin lakum, kuma ni wato makwabcinku ne mataimakinku ne, wa kana atahu shi Iblis ya zo musu ne a bisa kamanni sura na wani Suraqatu ibn Maliki wanda shine sayyidu tilkal kabila shugaban su kinana din to haka Iblis ya bayyana musu sai suka ga kaman shugaban wancan kabilan ne to da ya karfafa musu gwiwa cewa don su zo fagen yaki falan ma tara atil fi'atani yayin da jama'u guda biyu suka hango juna iltaqat alfi'atani almuslima wal kafira jama'ar musulmai da jama'an kafirai to da suka zo wajen haduwa sun ga juna wara'a iblisu al mala'ikata iblis ya ga yawan mala'iku wa kana yaduhu fi yadil harith ibn hisham lokacin suna tafe iblis din hannunsa na cikin hannun wani kafiri harith ibn hisham suna tafiya suna tadi to da ya leƙa ya hangi yawan wato musulmai kuma ya ga shirin raja'a ala aqibai sai ya koma bisa baya wato bisa diga digin sai ya koma da baya nakasa ma'anansa haraba ala aqibaihi haraban ya koma da baya saboda gudu wa qala sai yace musu lamma qalu lahu atafzuluna ala hadha alhal kana kokarin guda gudu bayan kai kace mu zo yanzu ka zamar da mu ma'ana ka rabu da mu a wannan hali da muke ciki ka kyale mu da halin mu yace a a inni bari'un minkum ni fa yau ba ruwa na da ku min jawarikum bana wani taimako na ku ne ba makocin ku bane inni arama la tarawna yau ne na ga abin da fa ku gani ba na ga rundunar mala'iku waɗanda fa ba za mu iya da su ba inni akhafu Allah ta ji shedan yau iblis waye ce wai shi yana jin tsoron Allah an yi hulika ne ina jin tsoron kar Allah ya halaka ni wallahu shadidul iqab Allah ya ce to lallai kuwa Allah mai tsananin ukuba ne na'am
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم
نعم iz yaqulul munafiqun kaga iz ka tuna yayin da munafukai suke cewa wallazina fi qulubihim marad waɗanda akwai wani ciwo na rauni a aqidarsu duk dai munafukan kenan suna cewa garra haula'i dinu waɗannan ƴan musulman fa wato addinin su ne yake rudin su suna ganin za su yi abin kirki ko suna roduwa wai su masu addini in suka da juma'a killatihim saboda musulmai sun fito tare da karancinsu ba su da yawa yuqatiluna jam'al kathir gashi kuma za su yi yaki ne da taron jama'a mai yawa shine munafikai suna ce da Allah ka gani wato addinin su ne yake zuga su ko garra haula'i dinu watakila addinin su ne yake rudin wa'annan addinin su nan ne yake rudin su shine sai shehu yace adatu ada'illah dama al'adar ba a makiya Allah shine al-istihza'u bi awliya'illah kullum suka yi izgili suka yi ba'a wa bayin Allah Allah ta'ala Allah yake ba komai karku damu komai karantan wa man yatawakkal 'ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah ya bihi yaghlab in ya dogara da Allah ya amince da shi to zai rinjaye fa inna allaha azizun domin Allah mabuwayi ne hakimin kuma gwani ne anan Allah ya kira musulmai da ahu ila tawakkuli ya kira su cewa to duk abin da za su yi su yi tawakkali su dogara ga Allah wal abdu domin shi bawan Allah kullum idza tawakkala ala Allah tabaraka wa ta'ala in ya dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala sikatahu billah to dole ya sanya amincewarsa ya aminta da Allah ya yadda ya amincewa Allah ja'ala sikatahu billahi yak wanda in ya sanya amincewarsa ga Allah yaklib aduwahu to zai rinjayi abokin gabansa ko a fagen yaki ko kuma akan wani abu wanda kake nema ke nema makiyinka ne makiyin Allah to in sha Allah in ka dogara ga Allah ka amince da shi to za ka rinjayi makiyin Allah, da an Allah azizun domin Allah mabuwayi ne, galibin ala amrihi wanda yake mai rinjaye kan dukkan al'amarinsa, hakimin kuma gwani ne a bisul ihe cikin ayyukansa. Kallaman lahu tabaraka wa ta'ala Musa, ku lura da kyau anan. كلم الله تبارك وتعالى موسى بخمس كلمات Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana da Annabi Musa akan waɗansu kalmomi guda biyar na farko wa qala lahu Allah ya ce masa hazihil kalimat waɗannan kalmomin ga kalmomin iya imaduddin kuma ka lura da su don su ne jigogi na gudanar da addini a lura da kalmomin a ji wasu kalmomi ne su ne imad su ne jigo na addini abinda Allah ya fara gaya wa annabi Musa ya ce ya Musa ya kai Musa sik da riski sik wa saka ya siku sik ka amince bi riski da arziki na da nake bayarwa ka amince ni ne mai bayarwa al-madbun wanda dama kuma an yi lamuni na riga na yi lamuni kuma nace zan ba da arziki to ka amince da haka wannan arzikin nawa da nake bayarwa al-madmun lamuni ne na lamunce zan bayar ma damar khaza'ini mamlu'atan matukar taskata ta arziki tana cike to ne kuwa wa khaza'ini mamlu'atun abada taskata ko har abada a cike take ba ta karewa ka gane wannan ɗaya kenan Allah ya sake cewa Musa ya Musa la tazkur aiba gairika kar ka rika aibata aibin waninka kullum kana damuwa da aibin waninka ko ba wajen bane okay ya Musa la taqab sahiba sulfani kada ka ji tsoron akan gaskiya kar ka ji tsoron mai wani mai mulki ko mai mulkinsa ma dama sultani matukar mulki na nan ko mulki na wa sultani mawjudun abada mulki na kuma da karfi iko na nana har abada to in ka san nanan dokar ka ji tsoron mulkin wani akan gaskiya nawa kenan biyu ya Musa la tazkur aiba gairika kada ka rika ambata aibin waninka kullum baka ganin aibin kanka wani yayi kaza ai wane ma kaza yayi ai wane yayi kaza ka san waɗansu yawanci haka suke to ka daina ambaton aibin waninka ma da mu fi ka aibu matukar kai ma kana da aibi akwai wanda bai da aibi a to to matukar kana da aibi to kar ka damu da aibata da faɗin aibin waninka wal abdu la yaqulu min aibin abadan bawan Allah ko baya rabuwa da aibi har abada to kenan an ce ya shagaltu da nasa to yaushe zai tuna na wani nawa kenan na hudu yace ya Musa la ta la tatruk muharabata iblis kar ka bar yaki da iblis a kullum ma dama yuharibuka mutakar iblis kai ma yana yakanka wa huwa yuharibuka daima kuma kullun iblis kuwa kai kullun yana yakanka to ka bar yakanka hudu kenan ya Musa la ta'aman min makarillahi kada ka man karka amince da makaru tanadi na Allah in ka sake ka saki jiki sai ka sha mamaki la ta'aman min makarillah ma lam tara nafsaka fil janna matukar ba ka ga kanka a cikin aljanna bane to yace ko ka ga kanka a cikin aljanna karka amince wa fil jannati kana abuka ai adam babanka da yana aljannan ne wa kharaja minha daga baya fito don haka fala ta aman min makarin layi abadan kada ka saki jiki da kamun Allah tanadin Allah har abada kar ka saki jiki da wannan don haka fattawakkulu kaga dogaro ga Allah wasiqatu billahi da amincewa da Allah tabaraka wa ta'ala huwa tariqul quwwati shine hanya na samun karfi a kowane abu li'anna Allah ghalibun ala amrihi domin Allah mai rinjaye ne bisa al'amarinsa wa man wasaka bi ghairi Allah wanda ya amince da wani wanda ba Allah ba kana gani a wani ai tunda ina da wani ai ni kan ina da komai ina da suwa ne da suwa ne a waye wani to wanda ya amince da wani Allah tabaraka wa ta'ala au ta'azzaza bi ghairi Allah ko ya nemi buwaya da karfafa da wani Allah fa ma'aluhu ila zulli to makomansa karshe zuwa kaskanci ne zai wulakantu wata ran tunda ya bar Allah don wancan ɗin ba
ولو ترى إذ يتوفى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق
Allah subhanahu wata'ala yana magana da manzon Allah yace ya rasulullah walau tara da zaka ga iz yatawaffar ladina kafarul malaikatu yayin da mala'iku suke kakkashe yatawaffar ladina kafarul kafaru al malaikatu yayin da mala'iku suke kakkashe kafirai yadribuna wujuhahum suna dukan fuskokinsu a fagen yaki wa adbaran suna dukan bayansu bi maqami da masaba irin na makera din nan min hadidin kuma na bakin karfi wa yaquluna lahum suna ce da su zuqu azabar hari ku dandani azabar gobara ta wuta da zaka ga wannan yayi wannan lokaci da ra'ayta amran aziman kai da kaga babban al'amari نعم
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد
ذلك abin da yasa haka ya faru ya faru ne bima qaddamat aydikum saboda abin da kuka gabatar da hannayenku abbara biha دون غيرها لأن أكثر الأفعال تزاول باليد abin da yasa Allah ya ce zalika bima qaddamat aydikum wannan abin da ya same ku saboda abin da kuka aikata da hannayenku ai ba wai hannayen ne kadai suka yi aiki ba masu hannayen ne to shi ne yace ya kawo ibara da kalmar abin da hannayenku suka aikata bayan ga waɗansu gaɓoɓi a jikin mutum bai ce kunne ko ido ko ƙafa ba li'anna aksaral af'al domin mafiya yawan ayyukan bayi to zawalu biha da su ne bil yadi dan da ana gudanar da su ne da hannu shi yasa aka ce abinda hannayenku suka aikata amma aikin ba na hannun kadai bane wa anna allaha laysa bi zallami to lalle Allah ba mai biji zulmi ba mai zalunci bane lil abidi ga bayi fa yu'azzibuhum bi ghairi zambi balle ya azabtar da su ba da laifin su ba Allahu tabaraka wa ta'ala malikun adul ku ji da kyau Allah tabaraka wa ta'ala malikun adul sarki ne mai adalci wal adlu man yad'u wal adlu man yad'u al asha'a fi mahalliha wanda ake kiransa adali shine wanda yake aje abubuwa a inda suka dace in nadi ne to kowane mutum a nada shi a inda ya dace kowanne abin da ya kware a ɗora shi a kai to wannan shine adalci la ya zaɓu shay'an bi ghairi mahalli shi adali baya aje abu a inda bai dace ba ko abin da ke faruwa a waɗansu gurare don son zuciya limanci ne a wasu gurare to sai ka ga idan kabli da badi ya sami mutum ba zai iya warwarewa ba amma dai musamman halin da ake ciki yanzu in ya iya gemu da dangale wando da sauransu to ba a binciken fikihunsa ko yadda sallah in ta bashi za a warware wannan rashin adalci ne la ya ta'atta minhu zulmu abadan shi adali shine wanda kullum ba a zalunci baya yiwuwa a game da wajen sa har abada imma fadlun wa imma adlun ko ya zama ta wajen falala ko wajen adalci li'anna zulma domin abin da ake kiransa ne zalunci yace at-tasarruf fi shay'in fi shay'in ghairi kai tasarrufi cikin al'amarin wani wanda ba ba muhallinka ba kai a ce kai ne zaka shiga kai tai wannan zalunci ne wallahu la yatasarrafu illa bi mamlukihi Allah ba ya tasarrufi a cikin wani abu sai a cikin mallakansa to kai zaka zo gonar wani kai ta diban amfani gonar ka ce wannan zalunci ne ko ka zo shagon wani ka ɗauki wani abu naka ne ba mallakan ka bane wannan shine zalunci to shi Allah baya tasarrufi sai cikin kayansa to akwai wani kayan da ba na Allah ba saboda haka Allah yana tasarrufi ne a cikin kayansa kulna innal adala mun riga mun gaya muku cewa abin da ake kira adalci wasu shay'i fi muhalli shine ka ajiye a muhallinsa inda ya dace kullun nasi zaka ji dukkan mutane yawanci ya na amirun adilun wannan sarki mai adalci ne wala ya rifuna ma haqiqatal adli amma shehu yace ba su san haƙiƙanin meye adalcin ba ma yazunnuna suna tsammani annal amira cewa sarki misali idza taraka al'aza sai aka dace ba ya tusan kowa ɗaya kenan wa atal manafi'a ko mai yawan rarrabawa mutane abubuwa ne to wata mutane wannan janibin kaɗai suke kallo baya tuta kuma kayan mutane yana mayar musu yana bayarwa a hannunsu to idan yayi haka faqad adala to su ya gama adalci kenan kwata kwata to shehu yace ba wannan ne kadai ba walaysa kadhalik lamarin ba haka bane al-adlu wad'u shay'i fi mahalliha wad'u al-ashya'a fi mahalliha ajiya abubuwa a muhallinsu ai raba kuɗi da rashin cutan mutane ba shi kadai ne ake bukata a wajen shugaba ba akwai abubuwa da yawa wanda ake bukatar shugaba ya isar da su zuwa ga masu su inna allaha ya murkumu an tuwaddu amanati ila ahliha wala yarifuna ma haqiqatul adl musu san menene haqiqanin adalci ba يظنون أن الأمير إذا ترك الأذى وأعطى المنافع فقد أدل وليس كذلك الأدل وضع الأشياء في محلها هذا شيء أجي أبو بوا محل إذا جمع الملك أموالا misali idan sarki ko gwamna ya tara dukiyar ƙasa kasiratan mai yawa wa aslihatan ga dukiya a tare ga ko makami a tare kasiratan wa inda kutub ga kuma masallatai ga littattafai kutub wa masaji kun gane wannan karkashin gwamnatinsa akwai dukiya mai yawa akwai makamai rumbun makamai masu yawa akwai kuma masallatai da littattafai a cike da yawa to da aka zo wai don ya yi adalci don kowa da kowa ya samu fa'aqal amwala lil agniya dukiyar da ya zo rabawa sai ya sake karawa mawadata suna da shi ba ga miskinai sai ya sake ɗauka sai ya baiwa mawadata kun gane wannan wa aqal aslihata lil ulama makaman kuma da ya zo sai ya danka wa malamai malamai sojoji wa aqal masajid wal kutub lil jaysh masallatan kuma da littattafan addini sai ya raba wa sojoji fa hadal malik laysa bi adlin haka ne wannan gwamna din ko sarkin ba adali bane saboda bai ajiye abubuwa a muhallin su ba kun gane karatu لأنه وضع الأشياء في غير محلها don ya danka abubuwa ya ajiye su a inda ba muhallinsu ba yauwa ka zo ka sami alarama yana darasu ba ma ruwansa da boko ana naɗa kwamishinoni sai ka bashi ka je kuma ka sami wani dokto wanda bai karanci komai na addini ba sai ka ce yau shine limamin anguwa ka je ka tara 'yan kasuwa gobe za a tafi yaƙi sai ka raba musu bindiga me za a yi ai baka ajiye abubuwa a muhallinsu ba wannan shehu yake bayani wa ta'al ashiya fi ghairi mahalliha fa hadha al-adlu yahtaju ila nazarin sadid wannan adalci da aka faɗa yana bukata zuwa ga nazari mai zurfi wanda kuma ya dace la budda min waqti kulli shay'in fi mahallihi babu makawa a ajiye abu a muhallinsa abubuwan da ke faruwa yanzu a gwamnatoci idan aka zo kafa gwamnati da ko zamanin bature ne da ɗan bayansa kaɗan to in aka zo in za a naɗa kwamishinoni da faminan sakatar da sauransu to kowane bangaren da ake so a ɗauko sai an je an nemi sarkin garin da shi da mutanen garin da kwararru na gurin ku ba mu wanda za mu naɗa kwamishina amma a bangare kaza kaga in ba su da shi sai su haƙura amma in suna da shi dole irinsa za a baya kuma dama shi ya roƙa yace mai iri kaza to ko ina ma haka za a yi musu saboda haka waɗanda aka zaɓo ɗin an zaɓo su ne da yardan mutanen waɗannan yanki ba kawai sun ga an naɗo ne aka samu su shi kuma yana ƙafafa yana saɓa riga ba a'a mu muka kawo ka to sai ka ga in an zo a ma'aikatar lafiya sai a naɗa likita a ma'aikatar ilimi sai a naɗa malami wanda yake da ilimi na education kuma ya yi zurfan ilimi watakila doctor ne a fanni a ma'aikatar gona sai a nada masanin aikin gona a ma'aikatar kasuwanci sai a ka ɗauki wanda ya karanta economy da sauransu sai a saka shi to Allah idan aka yi haka ba a yi daidai ba to wannan shine wasu shay'i fi muhallihi ajiye abu a muhallinsa idan du shugaban da bai yi wannan ba to bai yi adalci ba wa illa kana zaliman in yayi irin wato kawai ya tuna wani kanin matansa ne yana so ya taimaka don shi ma ya samu albashin fa kawai ake kallon wanda zai samu ba a tunanin can inda zai musu aiki ya san aikin kuma yana kwatantawa yana da gaskiya don sai an tantance wannan to shugaba idan bai yi haka ba kana zaliman ya yi zalunci walau kana nafi'an ko da yana raba kuɗi akwai gwamnatocin da suka wuce ana raba kuɗaɗe amma raban kuɗin sai kaga kuɗin baya tafiya a inda ya dace ya tafi ko ba haka bane idan aka yi haka ko komai alherin sa komai raban sa a to bai ajiye abin a inda ya dace ba walau kaffa izayatahu ko da a physically a fili bai cuci mutane ba to wannan naɗe-naɗen da ya yi da ɗaɗɗora waɗansu mukamai waɗansu a inda bai dace ba wannan sunansa azzalimi ba adali ba alkutubu littattafai lil asakir a ce littattafai ne sai a danka na addini ba alkur'anai da littattafan fiqhu da da luga da abubuwa sai a je gidan sojoji sai a raba musu wal masajid lil asakir masallatai ma a unguwanni sai a je a ɗebo janar janar a zo a raba musu ko su karanta addini ba wasila makamai lil ulama a sami su ala ramma do a raba musu makamai ba tireni wal amwal lil agniya dukiyar kasa kuma ya zama kullum mawadatan kasa so ake bai wato me aka yi ga miskinai mabukata ya'yansu na bukatan karatu da jinya da sauransu amma a bi gida gida kofan mawadata ana raba musu wannan ai adalci to kaga wannan koda bai ci sisin kobo na daular ba bai taba ba bai taba komai ba to amma da bai ajiye abin a inda ya dace ba an yi an yi adalci ba a yi ba haza laysa bi adli wannan ba adali bane nafa nafsun wa laysa bi adli an yadda akwai amfani a tattare da shi amma bai sa adalci ba shehu ne yake wannan bayani da'abun da'abu haula
kada كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب
da abuhu ko da abu haula al'adan waɗannan kafirai da aka yi bayani daidai yake ka da abi ali fir'auna kamar al'ada adatu ka adati ali fir'auna al'adar su kamar al'adan kafiran fir'auna ne ba bambanci wallazina min qablihim da kafiran da suka zo gabanin fir'auna duk al'adar da yake saboda dukkan su kafaru bi ayatillah sun kafirce wa ayoyin Allah daga ƙarshe fa akazahumullah Allah ya kama su bil azab da azaba bi zunubihim a sakamakon zunuban da suka yi ba wai kawai an kama su ba su da laifi bane jumlatu kafaru wa ma ba'daha mufassara lima mufassira lima qablaha wato jumlar da kafaru bi ayatin lahi fa aka zo mulla shine ya fassara jumla din wato ma'ana da abu haula'i da abu ali fir'aun al'adan waɗannan mutane al'adin da ke nan al'adan mutanen fir'auna wa tilka al'ada wannan al'adar iya kufruhum bi ayatin la shine kafircewar su da ayoyin Allah wa ihlakul lahi lahu da kuma halakarwa da Allah ya gare su inna allaha qawiyyun sani Allah mai karfi ne alama yuriduhu a bisa duk abin da ya ga dama shadidul iqabi mai tsananin aquba ne zalika na'am
ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة ننعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم
Allah ya ce zalika wannan azaba da aka yi waɗanda suka kafurta ai zalika ta'zibul kafara azabtar da kafure da Allah yayi bi anna Allah saboda cewa lalle Allah bi sababi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin Allah bai kasance yana canza wata ni'ima ba wanda yayi ta akan mutane hatta yugayyiru ma bi anfusihim sai in su ne suka canza da kawunan Allah ya muku ni'ima kuna tafiya kuna tafiya Allah ba zai kawo canje saka ku a wahala ba sai in kuka canza halinku da mummunan aiki da ku aka canji lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin Allah bai kasance yana canza wata ni'ima da yawa mutane ba mubaddilan laha bin niqma wato musanya ta ya kawo azaba niqma azaba hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai in su ne suka canza yubaddilu ni'matahu suka canza ni'imar da aka musu kufran da kafirci ka tabdili kuffari makkata kamar yadda kafiran makka suna cikin ni'ima suka fito cewa Allah fa kafarat bi an umillahi fa zaqa Allah libasal ju'i wal khawf to su ma kuffaru makkata is atamahu min ju'in suna cikin ni'ima Allah ya ciyar da su daga yunwa wa amanahum min khawfin ya amintar da su daga tsoro a cikin haka wa ba asa rasulallah Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fihi fa kafaru sai suka kafirce wa saddu an sabilillah suka tsara mutane ga barin tafarkin Allah wa qatalu wa qatalu suka yaki manzon Allah wal muslimin da musulman da suka yi imani da manzon Allah ghayyaru ni'matallahi kufran suka canza ni'imar Allah da kafirci فأهلكهم الله الله هلك الدسو بأن سلط عليهم النبي يدور مسو النبي صلى الله عليه وسلم ودمره يهلك الدسو كذلك كل عبد ko haka nan kowane bawa ala halatihi salihah misali yana kan halinsa na gari wanda ana so ana so yana tafiya a kai to fa ajrallahu alaihi ni'mata a cikin haka sai Allah ya gudanar masa da ni'ima to haka dai zai zauna cikin ni'iman fatilkan ni'imatu baqiyatu wannan ni'imar za ta zamo tana a cikin tana wanje ba za ta tafi ba malam yughayyir al-abdu adatahu matukar bawan bai canza al'adarsa mai kyau din ya kawo mummuna ba bai canza al'adarsa ma Allah ya tabaraka wa ta'ala tare da Allah ba yana wa Allah yadda Allah yake so to wannan bawan ba zai ga mummunan canji ba ayyada qaidun ni'imati ashkuru da faifayin ni'ima shine godiya me ya godiyan akwai godiya bilisanul hal da godiya bilisanul maqal lisanul hal shine harshen ka lisanul maqal ka faɗa da harshe lisanul hal kuma yanayin ka ya nuna godiya ashkuru qaidun ni'ima godiya da baibayi ne na ni'ima kamar in Allah ya maka ni'ima kana godewa kamar ka an baka saniya ne ko raƙumi sai ka sa da baibayi kuma ka ɗaure zai tafi raƙumin ba zai tafi ba saniyar ma ba za ta tafi ba to haka in aka maka ni'ima kana godewa Allah yana ganin alamar jama'a ma sun ga kana godewa to ka sa da baibayi wannan ni'imar da Allah ya maka man shakara ni'man Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya gode wa ni'mar Allah tabaraka wa ta'ala da mata ni'imar sai ta dawwama wa man kafara duk wanda ya ya kafirce ko ya butulce bai gode wa ni'imar ba faqad aradaha lizawal to ya bujurar da ita ya mika ta ga gushewa za ta gushe kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya Aisha isani jiwara ni'amillah ki kyautata makwabtaka da ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala fa innama fa innaha qallama nafarat an qaumin fa adat ilayhi domin ni'imar nan da kika ganta yana da wuya kwarai ta guji mutane ta basu a ce ta sake dawowa yana faruwa zaka ga gidajen masu kuɗi da yawa in kuɗin fa ya juya ya tafi to fa kafin fa ya dawo bai cika dawowa ba ko ba haka bane wannan shine kyakkyawan misali in mutum yana da shanu a ƙauye yayi wa Allah mutunci da ya fi kowa don an jima sai ya kasa kowa to saboda haka da bai ni'ima shine godiya hadisi ne manzon Allah yake gaya wa Aisha isa ne jawada ni'amillah ki kyautata makwabtaka da ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala fa innaha domin ita ni'ima Allah ma na farat da wuya kwarai ta kan gujewa an kaumin wa waɗansu mutane a ce ta gudu ta tafi fa adat ilayhim ta sake dawowa musu yana da wahala wan ni'imatu ita ni'ima karimatun qalilun karimatun qalilun akfa'uha minan nas ni'ima babba ce tana da girma amma waɗanda suke jininta waɗanda suka dace da ita in kaɗan ne a cikin mutane man ya takabbar duk wanda ya zama mai girman kai wa ya tabassar yana tafiyar takama a tabassur yana takama bi ni'matillahi da ni'mar Allah wa yamna'ul haqqa min ahlihi yana hana haƙƙi ga ma'abota haƙƙin baya basu falaisa bi kufin ni'matillah wannan ba shi ne bane bai dace a ce shi ne abokin zama wannan ni'imar ba kun gane wannan shi ba kinin wannan ni'imar bane to da yawa mutane da suna suna da ni'ima amma su ba kini na ni'imar bane wato ba abokan dacewa su dace ga wannan ni'imar ba shine wannan ni'imatu karimatu ilm akfa'uha kini waɗanda suka dace da ni'ima ‘yan kaɗan ne daga cikin mutane, wanda ya girman kai yana alfahari ko yana takama saboda Allah ya masa ni'ima, kuma har yanzu wa yamna'ul haqqa baya son ba da gaskiya min alihi ga ma'abota gaskiya, to falaisa bi kuf'in li ni'matillah wannan ba kini bane bai dace ga ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala ba. Kuna jin karatu? Akbarun ni'am daga cikin ni'imomi duk wanda Allah ke bayyana bawa to babba daga cikin ni'ima ni'matul iman shi babu kamar ni'ima da Allah ya baka imani babu kamar ta ma razaqahu Allahu al-iman wanda Allah ya arzuta shi ya sami imani yajibu alaihi an yashkura Allah ala ni'matil iman ya kamata ya gode wa Allah bisa ni'imar da Allah ya bashi na imani dinnan. wa an yahtarima arbabal iman kuma ya rika mutunta ƴan uwansa masu imani din don ka samu kana wulakanta ƴan uwanka to me kai wa an ya khafa an yuslabal iman ya rika jin tsoron Allah kar a raba shi a kwace masa wannan imani don ni'ima ce babba man amila hadhihi al-ashya al-thalatha wanda ya aikata waɗannan al'amura guda uku fala yuslabu minhu al-iman ba za a kwashe masa imaninsa ba wa man lam yashkur ni'matal iman wanda bai gode wa ni'imar imani ba wastakaffa bi ahlil iman ya wulakanta ma'abota imani wa lam yaqab min salbil iman bai ji tsoron kwabulewa ko kwacewa na imanin da aka bashi ba la ya mutu hatta yi sulamar imani ba zai mutu ba sai an kwace masa imani al-iman huwa su'ul khatima ai wasalbul iman huwa su'ul khatima sukucewan imani ko kwace imani a wajen mutum shine mutum ya sami mummunan cikawa to ai an kwace wa mutum imani ke mutum ya ya cika da mummunan cikawa an kwace masa imani na uzu billahi muna neman tsari ga Allah su'ul khatimati laysa mautu su'in wala mautu futatin wala maradan wala faqran wala ayyi shay'in innama su'ul khatima an yuqlaba inda khurujir ruhi in an yaqlaba inda khurujir ruhi imma shakku billahi tabaraka wa ta'ala wa imma al-juhud da yake abinda ake kira su kwace imani shine mummunan cikawa muna neman tsari daga mummunan cikawa to mummunan cikawa laysa bi mautu su'in ba wai dan an ganka take kayan mummunan mutuwa wannan wani abu na iya daurowa kai wani mutuwa a ganka ko namun daji su cinye ko mota ta fasa mutum yayi daga daga ko a ga wani a'a wannan ba shine ma'aunin da zaka ce ta wannan na an fara masa kenan a'a wala mautu fadatin ba wai mutuwar gaggawa ba shiri shi ake kiran su suqul khatima ba kuna jin karatun karatu ne ba mai yawa wala maradan ba wai dan an saka wa mutum wani mummunan ciwo ya mutu da shi ashe ya mutu da AIDS eh ba shine alamar suqul khatima ba dan akwai wannan zargin da yawa wai ai na san wani dama da kirsa ai ta lafiya ba shi bane wala fakaran ko don Allah ya haɗa mutum da talauci har ya gama a haka ba shi ne su'ul khatima ba wala ayya shay'in kai ba wai don faruwan wani abu ba inna ma su'ul khatima abinda ake kiransa mummunan cikawa an yakliba inda khurujin ruhi a samu ya rinjayi mutum yayin fitaransa a sami wani abu in mashakku billah sai a tarar yana shakka a san Allah ma anya kuwa Allah ma mutum kuma sai ya mutu da haka ai kaga an sami su'ul khatima in mushakku billahi tabaraka wa ta'ala wa in majhud ko shi kansa yana shakka game da Allah ko ma yana mutum Allah ne to wannan bala'in yakan faru ibil shedan yakan zo lokacin mutuwan kowa yana so ya sami su'ul khatima ya sanya masa shakka ko ya sanya masa mutu na allantaka هذه هي المرتبة الكبرى من سوء الخاتمة wannan ita ce ƙwaloluwan matsayi na mummunan cikawa a azan Allah minha muna neman tsari Allah ya tsare mu daga su'ul khatima wal martabatu dunya karamar martaba karamin mataki na su'ul khatima an yaqlaba ala qalbi mayyit inda mauti hubbu shay'in min al ashya'a fi dunya sai kaga mutum a wannan martaba karamin martaba ne bai kai wancan muni ba amma shi ma mummuna ne sai kaga abin da zai sai rinjaye zuciyar mutum yayin gashi ya zo mutuwa amma sai kaga son wani abu shi ne ya rinjaye shi yake ta ambato ko wata mata ce ita ce ina wacce Allahu akbar za a tafi a farko kaga su ne faransa ko inna lillahi bai dai kai wancan muni ba amma mai kyau ne a'a wa yakunu qalbuhu mustaghriqan fi hubbi zalik zalika shay zuciyar mutum ta zamo ta makance ta dulmuye wajen son wancan abu ko kudi ko mulki ko ya zo mutuwa ba amma mulkin ne a bakinsa yana kwafa ai suwa ne suka hana ni ko ko yana lissafin wasu kuɗaɗe saboda dukiya ta rinjayi wannan su'ul khatima ne amma bai kai wancan girma ba hatta yanzu khaliqahu har ma sai mance da Allah wa yamutu ala tilkal hala kaga sai mutu akan wannan hali fa yakunu zalika sababan lil hijab bainahu wa bain Allah wannan ya zama hijabi tsakaninsa da Allah kenan kan lazar rana ala qulubihim ma kanu yaksubun wa mahama hasala hijab duk lokacin da aka sami hijabi tsakanin mutum da Allah baya tuna Allah hasala azab to azaba ta zo kenan ai kalla innahu arabin yawma idin lamajun thumma innahum man zaqa alhijab la budda an yazuqa alazab duk wanda ya dandane hijabi tsakaninsa da Allah ya manta Allah to ko ya dandana azaba ko bai dawoma ba a wuta Allah ya kiyaye mu wa anna Allah saminu alim to lalle hakika Allah mai ji ne alimin kuma masani ne na'am
فدافع آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين
Allah ya ce da abuhu al'adar su har yanzu ka da'abi ali fir'auna kamar al'adan kafiran zamanin fir'auna ne wa kullum min al'umam al-mukazziba ana koma ba ka da'abi ali fir'auna wallazina min qabli kamar al'adan kafiran mutanen fir'auna ne da waɗanda suka zo da kafiran da suka zo gabanin kafiran fir'auna duk al'adar su ɗaya ne saboda kazzabu bi ayati rabbihim sun karyata ayoyin ubangijinsu fa halaknahum bi dhunubihim sai muka halakar da su a sakamakon zunubansu wa agaranna ala fir'auna muka dulmuyar da mutanen fir'auna wa kullum kowanne min al'umamil mukazziba daga cikin al'ummar da suka karyata annabawa kanu zalimina dukkan su sun kasance azzalumai ne saboda me me zaluncin da suka yi wada shay'a fi ghairi mahalli sun sanya abu a inda ba muhallinsa ba nazala fi quraiza banu quraiza wannan aya da zamu karanta gaba ta sauka ne akan banu quraiza banu quraiza wa banu nadir al yahud banu quraiza da banu nadir waɗansu yahudawa ne sakanul madinata sun zauna a garin madina garin manzon Allah abin da yasa suka kaurato daga kasashen su suka zo madina sun zauna muddatan tsawon zamani yantaziruna khurujan nabi sallallahu alaihi wasallam sun karanta a littafin su cewa annabin karshen zamani in ya zo a nan madina zai zauna to sai suka yi rige-rige suka zo suka zauna a madina suna zaune a haka hatta ja annabi sallallahu alaihi wa sallam har annabi ya hijira daga makka ya dawo madina fata'ahadu ma'ahu suka yi alkawari tare da annabi walam yadkhulu fil islam amma sun ki shiga musulunci amma sun yi alkawarin zaman lafiya kuna ji khawfan ala ru'a ri'asatihi sun ki musulunta ne saboda gudun shugabancin su ayyu su shugaba ne shugabanni ne wai in suka zulunta sun dawo kanana wa sama an fi ma yajiduna min adba'ihi sun ki musulunta ne saboda kwaɗayin abin da suke samu wajen mabiyansu fa ahadun nabiy sallallahu alaihi wa sallam suka yi alkawari da annabi sallallahu alaihi wa sallam annahum la yuharibunahu cewa ba za su yake shi ba wala wala yuharib la yuharibunahu wala yuharibuhum shi kare yake su wai inunahu ala kulli nawbati kuma sun yi alkawarin za su taimake shi a bisa kowace musiba da ta zo nauba min nawa'ibid da daga musibun zamani da ke faruwa falamma atan zabwatu badrin da aka zo yakin badar akkadul da suka daɗa ƙarfafa alƙawari wa ƙalu haza huwa nabiyul ladzi zikira fi taura suka ce wannan fa shine annabin nan da aka ambata cikin at-taura falamma atarka zuwa uhudin da aka zo yakin uhudu shakku fil nabi da sun yi imani ba shakka amma yanzu sai suka yi shakka a kan kan annabi don da farko da aka yakin badar sun ga annabi yayi nasara to to suka ce a ashe shine shine da aka zo aka yi uhudu sai suka ga an yi nasara akan sahabban annabi suka ce kai kai ba shi bane sai suka yi shakka wa zahabu wa tasalahu ma'a quraishi suka je suka kulla sulhu da quraishawa wa baqil kuffara da sauran kafirai wa naqadu ahadar rasul suka warware alkawarin da suka kulla na da annabi na zaman lafiya faja'at yushu quraish sai rundunar sojojin quraishawa suka zo wa gatfan da larabawan gatfana da hawazin da habashawa da quraiza da nadir duk suka yi gayya suka hadu wa annabi kulluhum ataw lil khandaq dukkan suka zo za su kewaye gari su yi katanga wa yuharibuna annabiyya sallallahu alaihi wa sallam don su yaki annabi kala ta'ala sai Allah ta'ala yake na'am to ba ta to sadaka Allah mun faɗi dalilin saukan waɗannan ayoyi amma ba mu karanta ayoyin ba in Allah ya nufa muka kai gobe wanda kuma insha Allah gobe ne za mu yi addu'a na rufe karatunmu na yammaci a wata Ramadana sai kuma mu ci gaba da karatunmu na sati-sati wanda muke yi shi ma a wannan guri ne kamar yadda kowa ya sani muna fata Allah ya nufe mu da maimaitawa kuma abubuwan da muka karanta Allah ya ba mu ladan su Allah ya ba mu fahimta kuma ya ba mu aiki da su insha Allah sai gobe gobe ne muke da niyyar addu'a na katama wanda a gaya wa ƴan uwa waɗanda suke zuwa ba su sami zuwa ba gobe su zo mu yi musharaka cikin wannan aikin alheri na kasama da za a yi na gama karatu a wannan guri insha Allah Allah ubangiji ya maimaita mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallam akwai tambaya ne
mai tambaya na farko ya ce assalamu alaikum Allah ya kara ma malam ɗaukaka malam wani mutum ne ya kasance ɗan kasuwa ne kuma kasuwancinsa daga wannan garin ne zuwa wancan garin kuma yana da mata da wata rana ya tafi kasuwancinsa sai ya shafi shekara da shekaru bai dawo ba su kuma iyayensa ganin cewa idan ya yi tafiya irin wannan baya wuce wata ɗaya yake dawowa amma ga shi ya yi shekara da shekaru bai dawo ba sai suka aura makalinsa matarsa har suka haihu da ita da wata rana kwatsam sai aka gan shi ya dawo to shin malam ya matsayin auren kaninsa da matarsa yake
To, wancan dai iyaye idan abu ya ci daren taure ai shine amfanin iyaye suna tsakanin lamari. Idan kashe auren su kai ko kawai sun aura masa ne, ya kamata in ma akwai wani laifin da za a kashe aure, ya tabbata a kashe auren tukunna, saboda giyabi rashin sadin nan tunda suna da ƙarfi. Amma in da ma ba iyayen, ai dole sai an je hukuma. Su kansu ma hukuma iyayen kamata ya su sanar da hukuma. eh saboda komai ya tafi daidai abu sannan nazari da muka yi da zalunta da yaron nan ya tafi ba mu muke dauke da nauyin matarsa ba shi yake shi da ita to ya barta ba abinci rashin abinci cuta ne don haka muka ga ya kamata mu kashe auren to yanzu mun kashe auren to in aka kashe auren shikenan sai da yi idda in ta yi idda to shikenan sai a daura sabon aure saura kuma in ya dawo sai su kira shi su ba shi hakuri ai kuwa a shahararra a tsakani ku amma dai ba abin da iya tunda an riga hukunci ne shi kenan shi yaro sai ci gaba da zama da matarsa shi kuma yayansa sai ya yi haƙuri ba laifi ba ne amma ba ba kawai a kama a ɗaura ba sai an bi hanyoyi an kashe kuma an yi idda kafin a illa ma kasara tunda kamar shi ya abin nan to shi sai shi ko ba laifi na'am akwai amma shi yasa nace ba don da iyaye a tsakani ba domin ai ai sai an je kotu amma tsawon shekarun ma faɗin da abinci amma in ba abinci ya fatta kawai to za ta mutu ne saboda ko watanni ne aka ga akwai zarar akwai ciyar ayo wahalarwa babu kawai wani mai bata abinci to shari'a sai ta kashe aure ai dalilai na nan wanda suka sa a kashe aure miji ko yana so ko baya so ka tafi ka barta ba abinci ai zarar ne cutarwa ne iko sai ta je kotu in ya dawo ta zaɓi zama da shi cewa mijinta na da to sai su je ƙara yi kwarai da gaske a je kotu kuma a yi ta yi yi kwarai da gaske in alkali ya fahimci akwai hanyoyin kisa don zai yi tabi yana biko shi ko yanzu yake son zama da ita ko in aka yi nasarar kashewa shi kenan in ba yi nasarar kashewa ba sai a ci gaba da gaba da ba ta hakuri wannan shine wallahu ta'ala alam Allah ya sa mu dace rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يسامحك على إيمانك